da bakwai ne na'am afwan ashirin da bakwai ne ga jumada thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha takwas ga watan disamba watan ƙarshen shekaran gregorian calendar miladiyan annabi isa ɗan maryam dubu biyu da ashirin da biyar wanda muke gabatar da wannan littafi mai albarka na al'akhdari wanda aka fi saninsa da a hallari wanda satika da suka dan wuce ko wajen biyu ko uku ma ba mu karatu ba saboda wasu dalilai kuma ba shi da matsala dalilin dalilin da yake da alaka da ƙara neman ilimi ko kuma ƙara koya da koyarwa insha Allah tabaraka wa ta'ala to insha Allah za mu ci gaba darasin mu na baya da ya wuce yadda muka tsaya mun tsaya ne akan maganganu akan at-tahara wannan ya kawo mu har lokacin da muka ta maganganu akan irin ruwan da ya kamata ko kuma ya zama wajibi mai aikin ibada wanka alola da sauransu ya kamata ya amfani da su inda muka samu ruwan yadda suke muka faɗi kuma irin kalolin ruwan da yanayinsu da siffofinsu to a taƙaice wani lokacin tambayoyi sukan bujiro wa ɗaliban ilimi don nima na taɓa samun irin wannan tambayar na taɓa zuwa wata daura abin da aka tambaye ni shine kam aqsamul miyah nawa ne ruwa suka kasu nawa nawa ne kashe-kashen ruwa to lokacin aka iya tambayan ka kai ɗalibi kashe-kashen ruwa to kowanne mazhaba za ka samu da irin yanayin nasu kowanne mazhaba ka za ka samu kowanne mazhaba da yadda suka ɗauka ruwa ya kasu kashe kaza to su dai malikiya kamar yadda muke tafiya tun daga ahalari abinda suka kashe ruwa shine ya kasu kashe uku suka ce akwai alma'u tahir yawwa sannan suka ce akwai alma'un najis sannan suka ce akwai alma'u mai na ukun ne alma'u tahir alma'un najis sannan alma'u alhil shi kenan bashaka ruwa wanda yake mai tsarki shine zai iya tsarki yana da tsarki kuma zai tsarki kai shi shi karan kanshi mai tsarki ne irin ruwan sama ruwan rijiya ruwan teku ruwan duka mai tsarki ne sannan kuma zai iya tsarkake kai zai iya tsarkake wani shi afwan zai iya tsarkake wani shi sannan akwai ruwan da yake alhil kawai ruwa ne ya halatta kai amfani da shi amma ba za ka yi ibada da shi ba shine misali ruwan da a cikin shi akwai wani abu da aka sa abin mai tsarki ne misali aka saka ruwa a cikin ruwa saka siga ko gishiri ko wani abu kaga ruwa ne mai tsarki amma la yutahhir ba zai tsarkake ba sannan sai alma'un najis ruwa na uku shine ruwa mai najasa wanda yake wani abu da ya shiga cikin shi najasa ne wanda ba zai ba da dama a yi ma amfani da shi ba gaba ɗaya amfani ta hanyar al'ada ko ibada saboda shi wancan ma'u tahir ma'u al'il din nan za a yi amfani da shi a wajen wato amfani na al'ada za a iya wanke wanke da shi za a iya yin wanka da shi za a iya yin wanki da shi za a iya yin abinci da shi amma dai ba za a yi ibada bane kawai da shi tunda shi abu ne mai tsarki ya shiga cikin shi amma shi wannan alma'un najis na ukun shi kuma tunda kasantuwar najasa ne ta shiga ciki to shi la yusta'malu fil adati wala fil ibadat ba za a amfani da shi a al'adance ba haka kuma a ibada ma ba za a amfani da shi ba saboda najasa ne ta shiga ciki to a takaice wannan shine abin da suka kasa ruwa su a malikiya wasu mazhabobin in ka ji za ka samu sama da haka ba yawwa sama da haka yawwa to wannan shine abin da ya samu kaɗan ƙara bayani akai saboda za mu shiga ne yau abin da ya shafi alola fara'idul wudu nan za mu shiga yau to kaga kuma alola tana da alaka da me da ruwa yawwa dole ne da ruwa ake alula in ba dai an rasa ruwan ba a je ga wani wata rukusa ta daban da musulunci ya bayan amma dai ruwan shine abin da ake alulan da shi to mala ya kafa babi anan farko yace mana fara'idul wudu farillan alula shine abin da zamu shiga yau mu karanta to gabanin mu ce menene farillan alula yana da kyau mu san menene alula sannan mu san menene fa'idan alula sannan yana da kyau ka dan san shin alulan ma yaushe ta samu shar'antu a cikin musulunci yawa mun sani dai farkon abin da aka fara shar'antawa a musulunci a cikin addinin annabi muhammad sallama shine sallah farkon abin da aka fara shar'anta duk cikin ibadoji na allah sallah ce farkon abin da aka shar'anta an shar'anta ta cikin shekara uku kafin hijiran manzon allah wasu malaman suka ce shekara biyu in ka koma sifar salatin nabi na imam uthaymin muhammad bin salih uthaymin zaka samu yayi magana akai sosai yawa sannan akwai wani malami abdus sattar shi ma ya faɗi cewa awwalu fardin min shari'ati dinina as-salah farkon abin da aka fara sharanta a addinin shine sallah to ita alula kaga sai da ita ake sallah ko tunda hiya shartun min shurutis salah bal iya min a'zam shurutis salah ita sharadin da shi sharadin sallah alula kai ba ma haka ba ita ce ma mafi girman sharadin sallah in babu ita ma sallar ba ita gaba daya yawa to abin da suke dibi da alula suka ce huwa ta'abbudu lillahi azza wa jalla huwa ta'abbudu lillahi azza wa jalla ita dai alula shine wato nufatin ibada ga Allah mai girma da buwaya in ka ce alula shine ka nufaci ibada ga Allah mai girma da buwaya yawwa huwa ta'abbudu lillahi azza wa jalla shine nufatan ibada ga Allah mai girma da daukaka yusta'malu ana yin wato amfani ko kuma ana yin wannan alula ne bima'in tahurin da ruwa wanda yake mai tsarki fi a'dha'il insan a cikin gaban mutum gaban mutum zaka amfani da ruwa mai tsarki ka wanke wasu gabanka fi waqtin ko kuma ala waqtin makhsus a wasu lokuta wanda suke bantattu yawa ko kuma ala sifatin makhsus a bisa sifofi wanda suke kebantattun sifofi zaka yi alulan ka wanke wasu gabobinka a siffa wacce take kebantacciyar siffa ba wai kowane iri bane to a takaice wannan shine abin da suke kira alola sannan alola tana da matukar fa'ida daga cikin fa'idojin alola shine tana kare mutum daga daga cutuwa daga aljanu kariya ce daga alqaya min aljin kariya ce daga aljanu ita alola kana yi sannan manzon Allah sallama ya hadisi ya ce la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallan ɗayan ku idan yayi hadasi ma'ana yayi kari har sai yayi alola ma'ana da kana da alolan sai kai kari don kai sallah Allah ba zai karba sai ka sake wata alola sannan annabi ya sake ya ce alwudu shatrul iman alula rabi ne na imani sannan manzo Allah ya kwadaitar da yin alula sosai yawaita yin alula har ma manzo Allah hadisi yana cewa inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu faman arada an yuqida ghurratahu falyaf'al annabi yana cewa al'ummata za a kira su ran kiyama suna kyalli suna farin gabbai gabban su na alula suna sheki suna kyalli suna haskaka su annabi ya ce wanda ya samu dama ya tsawaita farinsa to ya tsawaita irin su abi huraira irin su abdullahi ibn abbas ko abdullahi ibn umar afwan abdullahi ibn umar suka dinga masu ganin hadisin abin da ake nufi shine in ka zo a lolan wanke hannu ka wanke har damtsi kafa ka wanke har kauri saboda annabi ya ce man arada an yuqila ghurratahu falyaf'al wanda yake so ya tsawaita sai suka ga tsawaitan haka da su to kaga alola tana da mutukar tasiri a kiyama suna gaban da daga suna haske haske daga suna haskaka ka aisha sa Allah tabaraka ta'ala yace masahabban manzon Allah sinahum fi wujuhihim min athar as-sujud zaka ga alamun imani da alamun sabon manzon Allah a cikin goshin su daga alamu ma'ana alamu daga sujjada da suke sallah to sallah kuma sai da alola dole to yana daga cikin dai falololin ita alola sannan malamai suka ce alola shin an wajabta ta a makka ne ko kuma sai a madina haka malamai suka tattauna tsakanin sun yi samu tattaunawa tsakanin su shin an fara an wajabta yin alola tun a makka ne kamar da aka wajabta sallah ko kuma sai a madina to da yawa daga cikin malamai a imma da yawa daga cikin su gaskiya jumhurin suka tafi cewa alola ba a wajabta ta ba sai a madina saboda ayar da ta zo ta yi magana akan alola guda daya cikin alqur'ani aya ce madaniya a suratul ma'ida take suratul ma'ida kuma madaniya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق يمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين to wannan aya madaniya ce shi sa malamai suka tafi da yawan suka ce a alola an wajabta ta ne a madina sai kai tambaya to maka fa Allah shi san yadda ya bar mutane saboda dama shari'o'in musulunci an yi su ne a tadarruj bi tadarruj hankali a hankali daga wannan sai wannan hankali yadda za su karba da dadin rai ba musu ture lokaci guda ba yawa to saboda haka dai a takaice wannan shine abin da suke nufi da alola to a alolan ne suka samu akwai wani abin da yake wajibi akwai wani abin da yake sunna ne akwai wani abin da yake mustahabbi ne to a takaice wannan shine abin da ya kawo mu muka dan waɗannan bayanai saboda za mu shiga hukuncin ta to na farko sai malai fara cewa fara'idul wudu farillan alola na farko sai ce anniyatu na farko dai a cikin farillan alola ne wajibi ne shine yin niyya yin niyya wa gusulul wajhi da kuma wanke fuska wa gusulul yadaini ila mirfaqaini da kuma wanke hannu zuwa guyar hannu yawa wanke hannu zuwa guyar hannu wa masahur ra's da kuma shafan kai wa ghaslur rajulain ko kuma wa ghaslur rijlain wa ghaslu ar-rijlain da wanke kafafu ila al-ka'bain zuwa idan sawu waddalku da ciccudawa wal fawru da gaggautawa yadda muke fada ko shine yi lokaci guda shine alfawrin ba wai gaggaga ba a kai lokaci daya ba wai ka yi ka dawo an jima ka tafi yawo ka zo ƙara saba ba ba ka ake nufi to wannan su ne fara'idul wudu guda bakwai da mala ya kawo a mazhabar malikiya haka suke tafiya wasu mazahib irin su shafi'iyya da aka samu su shi da suka shi fara'idul wudu shi da suka shi me suke cirewa shine anniya kowace mazhaba sun yadda cewa waɗannan ghasul wajhi wal yadaini ila al mirfiqaini wa mas'ur ra'si wa ghasul ar rijlaini ila al ka'baini wa dalku al faru kowa sun yadda akan cewa farilla ne cikin fara'idul wudu farillan alula ne wannan amma anniya ana ka samu sabani wasu mazhabun suna cire niyya wasu mazhabun kuma suna sa kamar malikiya kaga suna saka niyya babban istidlalin su da suka yi suka ce saboda annabi ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dukkan aiki ana ba da ladan shi ne gurgurdan niyyar da kai shi yasa suka ce anniya min min fara'idul wudu niyya tana cikin farillan alula wasu da suke cewa sai to ai dama babu wani aiki ma da zaka fara yin sa ma ba da niyya ba saboda haka kawai ita kawai tana cikin komai ne ma ita saboda haka dai ala ayi halin a mazhabar muna imamuna malik rahimahullah imamu darul hijra anniya ita ce farkon farilla cikin farillan alula dole sai kaji ita niyya kuma ana kujirta ta ne a cikin zuciya yawa yace anniyatu muhalluha alqalb ana jin ta ne a cikin zuciya wala yutalaffazu biha ba a lafazi da niyya ce nawaitu wudu a salatu dhuhri ko wudu a salatu al-asr kaza kaza ba a yin wannan ko kuma sai a nawaitu siyam ramadana 29 yawman ko 30 wannan haza bid'a wannan bai bai halatta ba amma anniya muhalluha alqalb kawai alƙasdu shine ma'anar niyya ka ji a ranka abin tun zaka fara ka ji shine kayi niyya to kuma da gaske ne duk ibadar da kai ta babu niyya babu ita kai har wani malami ma yana cewa law kullifna al'amal bighairi niyya la kullifna ma la nutiqa bihi da ada da a ce an dora mana yin wata ibada ba da niyya ba a ce kawai mu ta ba niyya to da an dora mana abin da ba za mu iya shi ba a ce kai abu ba niyya to ya kenan yanzu da ka je ka ka je digiri ka karanta kaza amma baka da niyya to ai gaba dora maka wani abu da yake biya ko wahala ne so da haka cikin kima Allah ma sai dora niyya duk abin da zaka yi na rayuwa ne na iba sai ka ji niyya kake da shi to wannan shine rahama ce ma daga Allah da an dora maka kai aikin ba da niyya ba to na dora maka abin da ba zaka iya bane haka wani malami yake faɗa saboda haka ala ayi halin niyya ita ce farko sannan ce wa ghasulul wajhi sai wanke fuska to ita kuma wanke fuska shine suka ce daga min manabiti sha'arir ra's daga matsaran gashin kai ila akhir ziqin har zuwa ƙarshen haɓa to shine abin da suke nufi da da tsuran kenan a tsaho shine fuskarka a kuma araban wajen faɗi kuma min al min al udhni ila al udhn ma'ana bai da udhnaini tsakanin kunnuwa da kunnuwa daga nan zuwa nan shine faɗin fuskar mutum tsawon kuma daga matsiran gashin kanka zuwa ƙarshen haɓarka shine abin da ake nufi da fuska an ka wanke iya nan fuska shikenan tayi yawa to sannan wa ghuslur yadaini ila al mirfiqain da kuma wanke hannaye zuwa gwiwar hannu to wannan gurin shi wanke hannu zuwa gwiwar hannu malamai dukkan su sun yarda da cewa ila anan ba wai zuwa ne ka tsaya iya nan ba in an ce ila ce to zuwa ka tsaya an ka zo daidai gwiwar hannun sai ka tsaya a'a suka ce ma'anan ila anan shine ma'a ma'al mirfiqain tare da gwiwar saboda haka wanke hannu zaka kawo shi har nan zaka gota ga gabar ka ta idan idan idan abun nan din naka gwiwar hannun naka za ka gota ba za ka tsaya daidai kan waɗannan ƙasusuwan bane a za ka gota wannan ita ce alula wacce take ila ka koma duk tafasir na malamai musamman ka duba tafsirin imam al-bagawi za ka ga yace ma'anan ila lil fiqaini ana shine ma'al bil fiqain tare da waɗannan ƙasusuwan tare su ma ka sa cikin wankewa yawa za ka sa cikin wankewa har sai ka fa istidlali da aya suka ce in ka ce ila zuwa ne in aka zo zuwa nan an tsaya shikenan ce to ai baka ma fahimci larabci ba Allah tabaraka ta'ala da ya magana akan dukiyar maraya sai ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kar ku ci dukiyoyin su zuwa ga dukiyoyin ku to me ake nufi da wannan larabcin kar ku ci dukiyoyin su zuwa ga dukiyoyin ku so da aka abin da girbi wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kar ku ci dukiyoyin su tare da naku ku da naku duk ku cinye na marayu shi ne abin da ake nufi so da kaska ce ila anan ma'ani yake nufi so da kawo gasulul yadaini ila almirfiqaini ai wa gasulul yadaini ma'al mirfiqai da wanke hannaye tare da gwiwar hannu tare da aka hada ka wanke su kaga alalan ka za ta zo na ina da wani littafi wanda malamin mu ya bani kyauta da dade bai bani a markazi littafin kawai shi sifatu wudu'un nabi sallama siffan alalan manzon Allah to musawwar ne yana da hoton akwai pictures pictures din da ga abin an kawo shi har nan dan kowane pictures sai ga sun nuna da aro to har nan sun kawo wasu tsaya nan ba an fahimta ko yawa wannan shine abin da za a fahimta sai wamsahu bi wa masahu ras da kuma shafan kai to shi ma shafan kai an samu sabanin malamai da yawa musamman mazhabul a'imma wasu ce in aka ce shafan kai masu jami'ur ras shafan dukkan kai wasu ce a'a kawai juz'ur ras kawai kaɗan shafa wani ɓangare na kai shikenan to amma wasu malaman suka ce ayar ba ta nuna cewa wani ɓangaren kai ba saboda haka tana nuna jami'ul ra'as kawai dukkan kai za ka shafa wasu kuma suka ce a ayan nan kawai tunda ta ce wa masu ra'as ko ɗanya ka shafa kai yayi shafan kai yayi to amma za mu koma da fassara zuwa ga aikin manzon Allah sallama annabi yayi alola a gaban sahabbai sun gani sun rawaito an gane ko saboda haka suka ba da labarin annabi ya shafi wa masa ra'sahu fabada bi muqaddami ra'si ila qafahu ya fara daga magabacin kansa ya tafi zuwa qiyasa thumma raddahu sannan ya dawo da su ila haisu bada zuwa gunda ya fara to wannan shine abin da yake alula kuma shine abin da mazhabar malikiya suke kai kenan ka shafi kanka gaba ɗaya ka tafi da halinka zuwa ƙeyarka sannan ka dawo da shi wannan shi so shine wa masu ra'as shi kai shafa ake ba wankewa ba sai ce wa ghasilur rajulain wa ghasilur rijlain ila al-ka'bayn wa ghasilur rijlain ila al-ka'bayn da kuma wanke kafafu zuwa idan sawu shi ma ila anan ɗaya ne da wancan ma'ani na imani saboda haka idan ka zo alula wannan wannan kasusuwan naka a ba za ka bar alwala zuwa nan ba za ka wanke har nan dan gaba da kasusuwan yawa saman makingiman naka za ka wanke shi za ka shigar da shi kaga zuwa nan haka shi ma wannan kasusuwa bin su zama sun alwalan yayi sama da su shine abin da ake nufi shine ma'anan ma'a an ila an shi ma ma'ani sannan yace waddalku sai cuccudawa ka cuccuda alwalan naka ba kawai su ruwa ka shar irin alwalan yara ko kuma a bude famfo farar kawai an gama za ka cuccuda saboda wasu datti da suke jikin naka ka cire su shi ne ma'aunan waddal wal fawr da yi lokaci guda ka yi lokaci ɗaya kar ka fara alwalan sai ka yi taɗi yanzu ka je an jima can ka dawo ka yi gaba ɗaya ko biyu ka tashi ka shi ne a ma'anar alfawar abin da ake nufi yawa ka yi shi yi ne lokaci guda ka gama shi wannan shi ne to waɗannan farillan gaba ɗayansu su suka zo a waccar ayan ta cikin suratul maida gaba ɗayan su babu wani abin da ya shigo musu su sai sa malamai dukkan su suka sa su a cikin farlan alula saboda Allah ya saukar da su kaga yace ya ayyuhal ladina amanu yakun idza qumtum ila sala in kun tashi yin sallah malamai suka ce ai idza aradtumul qiyama ila sala wa antum ala ghairi ukhrin in kun tashi yin sallah ba ku a cikin tsarki ma'ana ba ku da alula sai Allah ya ce ne fasilu wujuhakum sai ku wanke fuskokinku kaga farilla ne kenan tunda Allah ne ya bada umarni umarnin Allah kuma mai wajibi ne dole namazin Allah ma wajibi ne so daga fagsilu wujuhakum sai yace wa aydiyakum ila almarafiqi kuma ku wanke hannayenku zuwa gwiwar hannu ka gani ko kaga farilla ta biyu wamsa'u bi ru'usikum sai kuma ku shafi kayukanku kaga shafan kai sai yace wa arjulakum ila alka'bayn sai ku wanke kafafunku kuma zuwa gwiwar tare da gwiwar a tare da da gwiwar kafa ko kuma yawa idan kafa idanun sawu idan sawu ko wanke tare da su sai ce wa arjukum ila alka'bay to kaga wannan gaba ɗaya anan sai suka cire duk farilla Allah suna wannan aya gaba ɗayan su babu wani farilla da ta fita anan idan ka tambayi to ina addalku malaman sai suka ce da Allah ya ce farsilu algasalu addalku in an ce wankewa abin da ake nufi da ka cuccuda ba wai kawai ka kwara ruwa a jikinka ba domin akwai bambanci tsakanin wankewa da kuma mai zubawa a larabcin an ce zubawa shine asabbul ma zuba ruwa kawai ka kwara ruwa a jikinka to amma tun da kake gasalu to kasan cewa zaka cuccuda shi yasa ake idza kun farrisilu kaga da ko wanke sannan ina magana alfauru Allah tabaraka taala da ya tashi anan jere kawo su bai kawo su da rarrabewa ba bai tsaya daga wannan sai wannan sai wannan shine abin da suke nufi shi haka duka waɗannan dai alayhi halin waɗannan farlan alulan gaba ɗaya sun samu kansu a cikin ayan nan ta cikin suratu ma'ida ina jin aya ta shida to wannan shine fara'idul wudu ina ga mun fahimce shi yadda ya kamata za mu wuce kai tsaye mu je sunnon sai ce wa sunnanuhu sunnonin kuma alula to tunda akwai farillai galiban farillai in ka bibiya dama da ka dinga samu yawanci ana ciro su ne daga alqur'ani yawanci to ga sunnonin sunnonin da manzo Allah sallama kuma bai taɓa barin su ba shine yace na farko ghaslul ladaini ila alqu'ain ghaslul ladaini ila alqu'ain wanke hannu zuwa zuwa tsintsiyar hannu ko yawwa nan wannan wanke tafin hannun naka zuwa nan da zaka yi shi sunna ne a alola annabi bai taɓa barin shi ba sai yace inda shiru yayin fara alolan naka shi yasa yace ghaslul ladaini ila alqu'ain inda shiru wanke hannunka zuwa tsintsiyar hannunka lokacin fara alulan lokacin da zaka fara wal madmadatu da kurkuren baki yawa wal istinshaqu da sheka ruwa a hanci wal istinsaru da facewa an ka sheka ka facen duk wannan sunna ne wa raddu mas'ir ra'si da dawowa da shafan kai wa mas'ul uznain da kuma shafan fatun kunnuwa wa tajdidul ma'i lahuma da sabanta ruwa a tsakaninsu wa tartibu bainal fara'id da jeranta tsakanin farillai ka jeranta tsakanin sunnonin da farillan kai su tare a jere zaka yi su ba wai ka dinga tsallakewa kai wannan ba sunna ne to su waɗannan sune sunanin lodo lalle sune sunanin alula to su kuma sun zo a hadisai da dama in ka koma littattafan hadisi irin su misali bulugul maram irin su umdatul hakam littattafan da suka zo dan ibada ko da kai ibada kawai daga manzo Allah kai tsaye irin su bulugul maram zaka san babi akan alula duk sun faɗa maka yadda annabi alula sala sala ko hadisi da ga dan layi ɗaya rawato shi annabi sabi kaza ga annabi yayi kaza yanzu ka dauki misali kaman hadisin al-madmada ina jin ba mutum Abdullahi ibn Umar shi kadai ya shi kadai iya wannan wajen kadai yace sannan annabi ya kurkura baki iya hadisin istisha wal istisar wani sabi shi kadai kawai aka roto aka suka dinga rotowa to wannan sune sunnonin annabi aikin da bai bar su ba ya toge yana an gani kullum to amma hadisin da ya fi bayyana waɗannan a sunnonin alalin da kuma alalin gaba ɗayan ta na annabin kana su shine ka koma hadisin da yake bukhari yake muslim yana muslim da imam muhammad yana cikin sunan turmizi shine hadisin umran maula usman ibn affan hadisin umran hadisin shi ya kawo dukkan yadda annabi ya alura gaba daya shi sai yake da tsahuma gaba daya wani wani sahabi ne ana kira sa umran bararran bawan sayyidina usman al-khalifatu thalith sayyidina usman yace yace lalle sayyidina usman da'a bi wudu'in wata rana ya taba kira da aka mushi ruwa al-wudu wawu ne wa a bambance wannan an ce alwudu wudu yau abin da na manta ba faɗa ba ma alwudu wawun din dhamma shine aikin alolan amma alwudu wawun din da fataha kuma to shine ruwan alolan yawa shine ruwan alolan yawa alwudu ruwan alolan alwudu kuma shine alolan to shine shi wannan sahabi yake cewa da'a Usman Usman ibn Affan ya kira da biwuduin a kawo masa ruwa da kawo masa faghsala kaffaihi thalatha marratin sai ya wanke hanna tafin hannayensa guda biyun nan sau uku yawwa sai wanke hannayensa sau uku haka ya faɗa ya ce sun mata mabmaba sannan sai kurkuri bakinsa wastan shaƙa wastan sara sannan ya shiƙa ruwa ya shiƙa ruwa hanci sannan ya faci yana ba da siffan yadda sai jina usman ya alula kenan wancan bararren bawan nasa umran ka riƙe shirin sabon umran shine kawo daga sayyidina usman ibn affan yace thumma gasala wajahu thalatha marratin sannan sai usman din ya wanke fuskar sau uku sau uku yanke fuskarsa yawa sai ce sun ma gasala ya dayi sun ma gasala ya dahu liyumna ilal mirfaƙi salasa marratin sannan sai ya wanke aninsa na dama zuwa gwiwar aninsa sau uku shi ma sun ma liyusra nisa na zarik sannan haka ya wanke na hagu ma irin yadda ya wanke na dama sau uku har tare da gwiwar hannunsa aisha sun ma masaha ra'asau sannan ya shafi kansa ثم مسح أذنيه ثم يشفى في كل نونسا يتشي ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات أرجله اليمنى ثم يوانك قفا ستداما سوءك ثم اليسرى مثل ذلك ثم يوانك كهوما كمراكا ثم قال سيسنا ثم يتشي توضأت ناي ألولا نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إذن ألولا من زعل الله صلى الله عليه وسلم كما يتشي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ haka na ga annabi ya alula kamar yadda ne sai a ƙarshen hadisin ya ce duk wanda ya yi irin wannan alolantawa sannan ya je sallah raka'a biyu sannan zuciyarsa ba ta yi wani taɗi wani zance na duniya ba a cikin sallar raka'a biyu to gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubin sa to anan sai aka gane sayyidina Usman ya siffanta yadda annabi ya alula wanda wancan Umran bararran bawan nasa ya kawo labari to anan da aka dauki dukkan alula yadda take daga manzo Allah sai da wannan hadisi ya kawo shi hadisi ne ingantacce yana Bukhari na Muslim to shi sa anan gaba ɗaya sai suka bi suka biyo su a ɗaya bayan ɗaya zasul da dai idan kuwaini inda show kaga wanke hannayen naka tafin hannayenka zuwa tsintsiyar hannunka lokacin fara alon naka sannan zaka kurkura baki kurkuran baki zaka sa ruwan kaman motsa bakin karshe kurkuran baki kenan zaka sa ruwan kaman motsa bakin karshe ba wai kawai in ka sa ka yafa sai ka zo a ana son ka sa sai kaman mu shine ma'anan al-madmada sannan al istinshaq zaka sheka ruwa hadisi yazo annabi na cewa baligh fil istinshaq illa takuna sa'iman kai kai makula wajen sheka ruwa a rura sai dai in kana azumi in kana azumi kai baya baya amma baka azumi ka sheka sosai sannan ka fashi eh sannan ka fashi haka yazo hadisi ne ingantacce wani istinsar sai fashewa ka fashi in ka shiga sannan warad mas'ir rasi da kuma dawowa da shafan kai ma'ana an ka tafi da shafan haka to tafiyan farilla ka dawo da shi yadda ka fara kuma me sunna saboda shi Allah kawai cewa yawmsa'u bi ru'usikum sannan wa mas'ul uznayn da shafan fatun kunnuwa shi ma hadisi ya zo an gani wa tajidul ma'ila wa to malikiya sai suka tafi akan bambanta ruwan shafan kai da na kunnuwa na a bambanta su malikiya kaska tafi amma da yawan maza'ib su wasu tafi aka ba sun tafi akan kawai shafan kai da fatun kunnuwa saboda hadisi manzo Allah wanda yake ingantaccen hadisi al-uznani min ar-ra's kunnuwa suna cikin kai kunnuwa ai akai su so da aka ce nan ruwan da za a shafi kai da shi za a shafi kunnuwa to amma akwai hadisi ne da ya zo suka ce sun ga manzo Allah sallama ya shafi kansa sannan sai canza ruwa ya shafi kunnuwa to su malikiya da wannan sai riko sa kowa yana da hadisin da yayi istidlal da shi amma an kai wannan kai wancan duka ba wani abun laifi bane yace tabti bainal fara'id da kuma jeranta tsakanin farillan alwala da sunani ka jeranta su kai a jere farilla ne me ake nufi da wannan magana shine misali in ka zo ka wanke hannu ko ka kurkura baki ka sheka ruwa a cika fati ka yi hakan sunna ne amma misali da zaka zo a lura kawai sai ka dauki ruwa sai ka wanke fuskar ka a farko baka wanke hannu ba da ka wanke ka wanke hannunka zuwa tare da gwiwar hannunka da ka wanke ka shafi kanka sai ka alwala sai ka dawo ba wanda yake alwala ka bata ba tayi alwala tayi sai dai mina sunna yana cikin sunna shine ne at-tartib ka jeranta su kai su a jere sunna manzo Allah sallama ne kuma duk lokacin da kai amfani da sunna manzo Allah kaga kana da lada sau da haka wannan dai shine a takaici ka gane wannan an gane to bari ka ji wata magana wa man nasiya fardan min a'da'ihi wanda ya manta wani farilla cikin gabban alulansa wata farilla ka manta ka ji sosai farilla ne daga cikin gabban alulanka ka manta ta misali wanke fuska misali wanke hannu ko sai ka manta baka wanke ba misali manto ya zo maka fa in tadakkarahu bil urbi idan mutum sai ya tuna da a kusa ah sai dai alulai gama sai ya ce ah kai ashe ban wanke hannu na zuwa guwan hannu ba da a kusa da mun da ke alwala ko kun bai dade babin to fa'alahu wa ma ba'dahu sai ka aikata sai ka wanke wannan gabar da kamantan da wanda yake biye da shi da gabar da kamantan da wanda yake gaban shi sai ka hada su wanke ko da ka wanke na gaban shi misali ka gane maganar nan yanzu misali kai ka zo alwala kai haka kai kai kai mamraba kai istisha kai istisar eh da kai fuska kai sai ka tafi shafan kai ka wanke hannu sai da sai ka ga fuskar ka ba ruwa to idan ka dawo kana kusa da wajen baka dade ba to sai ka wanke fuskar ka sannan sai ka yi wanke hannu ko da da ka wanke hannu ko da da ka wanke hannu shine abin da ake magana fa in tazakkarahu bil qurbi in ya tuna yana kusa da wajen da aran fa alahu sai ya aikata ma'ana ya, ya wanke wannan gabar da ya manta wa ma ba'dahu da kuma gabar da take biye da ita dan an gane wannan wajen nan dan a gane wajen nan sosai in kai manta haka za ka yi kowace gaba ce daga cikin gaban farillan alulanka wannan fa ba a magana da kurkuren baki da shekaruwa da facin ruwa ka gane wannan da Allah ku gane wannan magana ba a magana da fatin kunnuwa farilla cikin gabanka ai mun san gaban gaba ɗaya ne daga fuska sai hannu sai kafofi sai shafan kai to misali da da ka manta ɗaya daga cikin gaban nan ba kai ba sai da ka manta ka gama alolan da ka dace ka tana ashe ba kai ba to sai ka aikata shi da wanda yake gaban shi kuma na gaban shi ko da da kai da Allah mun gane wannan magana to mu je sai ya ce wa in qala amma idan tunawan baka tuna ba har tunawan yayi tsawo ko fa'alahu wahdahu sai ka aikata shi shi kadai kai ne kai alulan sallan azhar baka tashi tunawa baka wanke fuskar ka ba har sai da kai zo la'asar ne da yanzu ne alula ashe ban wanke fuskata ba kaga aiki yayi tsawo ko to alula ka dama wata kila tana nan to sai ka je ka wanke fuskar ita kadai ita kadai za ka wanke yanzu anan banda na biye da ita wa a'ada ma salla qablahu sai mutum ya maimaita sallar da ya sallata kafin ya gyara alulat tasa kaga misali sallar azhar kame babu ita sai ka saki ta so da ai an yi sallah da babu farilla cikin farillan alula da Allah mun gane maganar nan yawa mutum ya bar fuska bai wanke ba alulat sallar azhar har sai ka zo asar sai tuna to sai ka wanke iya fuska yanzu to amma sai ka sake sallar azhar domin alulat ka bata cika ba alula ce gairu tamma wa in haka ne ko yawa wa in taraka sunnatan yawa kaji maganar ko yau idan mutum ya bar sunna a alulashi fa'alaha to in ya tuna sai zo ya wanke wannan sunnar da ya manta gabar kenan ba wala yu'idu sala amma ba zai maimaita sallah ba shikenan kai da ka manta baka shafa fatun kunnuwanka ba ko baka shaki ruwa an ko fatuwa ba sai ka tuna ba daga baya har azhar misali kai har la'asar to kawai sai ka yi abin da ka tuna na sunnan da baka yi ba babu babu sake sallah wannan kaga yana so ya faɗi ya nuna maka alfarqu baina alfara'id was sunan bambanci tsakanin ƙarfin sunna da me da kuma ƙarfin farilla a cikin ibada so da haka ba a san ka bar ibada dan Allah an gane wannan ko galuma to sai kai niyya sai ka gyara wa in salla qabla zalika idan yayi sallah kafin ya gyara wannan lum'an sai da yayi sallah sai aka gane ah ga lum'a nan bai samu ruwa ba to a'a da shi ma zai sake sallah wannan hadisi ne zo da gaske ne haka hadisi ya zo hadisi ya zo annabi ya ga wani ya yi alola ya yi sallah sai ga lum'a sai annabi ya ce masa idza fahsin wudu aka kaje ka gyara alolarka da ya je gyara alolan ya dawo sai sake sallah daga nan sai a gane cewa okay lum'a in aka gyara ta ashe sai an sake sallah saboda akwai hadisi ne wanda yake yana da hatsari kuma yana da mutukar abun tsoro annabi ya ce wailul lil aqad minan nar azabar wuta ta tabbata ga wasu digadigai ko kusu duniya wasu makyangyama ma'ana fawailul lil aqab minan nar wanda suke barin lum'a a alolarsu ba sa kyautata ta domin galiban akwai rashin ihtimami da alolar ne shine ba ba ba ba alolan muhimmanci shi yasa ga mutum ya bar lum'ar ba ka zauna ko kana ta surutu wai fir to shi da to shi sa annabi sai ya ce to azabar wuta bun ya tabbata ga wanda suke barin lum'a a irin bayan kafar su hakan nan to kaga wannan sai a gance abin mu da hatsari a shi so da kan zo ka zo ka sake kai niyan gyarawa ka gyara to dole sai ka iniya a wajen gyarawa kuma in kai sallah da wannan alolar da akwai lum'a to dole sai ka sake sallah wannan shine Allah an fahimci wannan wajen ko wa man tadhakkara al-madmada wanda ya tuna kurkuran baki wal istinshaq da kuma shekaruwa hanci ba'da an shara'a fil wajhi bayan ya tafi fuska ga wata magana wa man tazakkara al-madmada wanda ya tuna kurkuran baki wal istinshaq da shekaru a hanci ba'da an shara'a fil waji bayan ya riga ya shiga fuska har ya tafi fuska yana wankewa sai tuna a ashe bai kurkura baki ba ko bai shaki ruwa ko facewa a alulan shi nan bai tafi fuska ko to fala yarju ilayhi ma to ba zai dawo ya ce bari yi kurkuran bakin ko shekarun kafin in koma fuskar ba ba zai dawo ba ya tafi fuska alula ce yayi ta eh sai da ya tafi fuska sai tuna ashe bai kurkura baki ba bai sheka ruwa ba to fala yarju ilayma ba zai dawo zuwa ga gaban nan guda biyu ba hatta ya timma wudu'ahu har sai ya gama alwala sai ya cika ta ya hada ta gaba daya sai dawo sai yi wannan yana da gwada ma karfin me farilla da Allah an gano wannan wajen nan kana alwala sai ka manta da wata gaba ta sunna to ba za ka ce bari dawo in yi ta a ka bari ka gama alwala gaba daya in ka gama sai ka yi su shikenan kuma alwala ta to to wa fada'iluhu to mun gama da sunnonin alula su ma wannan alula su ma sunnonin su kaf annabi yayi kuma bai bar su ba wa fada'iluhu mustahabban alula wani abin da yake mustahabbi ne ana so kai shi alula ko at-tasmiyatu shine yin bismillah lokacin da zaka fara alula kai bismillah hadisi ya zo daga manzo Allah la yaqbalu Allahu salata hadisi ya zo la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha hadatha hatta yatawadda wala wudu'in Allah baya karban sallan ɗayan ku in yayi hadafi sannan kuma baya karban alulan ɗayan ku in bai ambaci sunan Allah ba duk da malamai sun ce hadisin yana da rauni shi karan kanshi to amma ya zo ta hanyoyi da dama shi sa suka ce ake amfani da hadisin annabi ya ce wanda yayi alula bai bismillah ba shi da alula la wudu aliman lam yadhkur isma Allah ta'ala babu alula ga wanda bai ambaci sunan Allah ba malamai sun tabbatar cewa hadisin yana da rauni to amma ya zo ta hanyoyi da yawa to shi sa ake amfani da shi saboda haka shi ma at-tasmiya yana cikin mustahabban alula ma'ana mustahabbi ka gane wannan musta'addi shi kuma bai kai sunnoni karfi ba a istila'in malamin fiqh sannan wasiwak ana son yin ashiwaki ma'ana ka goge bakinka kaga hadisi ya zo daga manzo Allah sallama annabi yana cewa laula ana shuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in in banda kar tsananta ma al'umma ta bada na umarce su dinga yin ashiwaki a tare da kowace alwala duk alwala da kai sai kai ashiwaki san wazaidu ala darabati al-ula da kuma ƙari a bisa wanke na farko in ka wanke hannunka na ɗaya shine farilla to na biyu da na uku du mustahabbi an gane ko da na ɗayan zai isar to da shikenan yayi yawa fil waje wala dai wajen wanke fuska da wanke hannaye haka kafa ma in ka wanke so ɗaya du yayi to amma in bai isa ba kai na biyu na uku to sunna ne amma an kauce na uku kuma sun ce bid'a ne wannan ba a wuce uku eh ba a wuce wankewa so uku wannan shine abin da ya tabbata cikin littafi sannan wal bidayatu bi muqaddamir ra'si farawa daga magabacin kai wajen shafan kan nan ka fara daga magabacin kai din sun mustahabbi ne ka gani ko wannan ya daɗa nuna maka kenan dai cewa wanda suka ce shafan kai ko kai yayi din nan yayi to farawan daga nan din ka fara kai haka da shi ka dawo shi ma mustahabbi ne ya ce wa tartibu ko wa tartibu sunani wa tartibu sunani da jeranta sunnoni ma'ana in ka zo a ranar ka jeranta sunnonin tare da me mustahabban su ma mustahabbi ne wa qillatul ma'i ala al'udwi da kuma karanta ruwa a gaban naka gaban alulan ka karanta musu ruwa ya tabbata manzo Allah sallama yakfihi muddan fil wudu muddu daya na hannun shi yana isan sai alwala da shi muddu daya sannan kuma a wajen wanka ya fihi sa'ad sai daya na isan sai wanka a wajen alwala kuma muddu daya muddu kuma shine tafin hannun annabin ya hada su haka in ya hada su a ɗebo ruwa cikin tafin sai yana isan sai alwala sannan sa'i kuma shine muddu hudu muddu hudun annabi in ya zuba su to shine sai dai to yana isan sai wanka an gane ko yawa yace wa taqdimul yumna ala al yusra da gabatar da bangaren dama kafin hagu a duk kowane da zaka yi mustahabbi ne ka fara gabatar da dama kafin kai hagu a kowane wannan shi ma yazo hadisi ingantacce daga nana Aisha muttafaqun alai tana cewa kana nabi sallama yu'jibuhu tayammun annabi du abu dama dama yana burge shi fi tana'ulihi wajen saka takalmin sa wata rajuli da tace kansa taje kai da zai yi yawa wa fi tuhuri haka na a wajen tsarkin sa wankan sa alulas du dama dama tana burge shi kai wa fi sha'ani kulli a duk wani al'amarin sa ma annabi dama dama yana burge shi saboda haka kai ma an zaka fara ka fara da dama an gane ko wannan shine abin da yake mustahabbai a cikin sallah ana so ka fara da wannan na ƙarshe abin da yake cikin wannan babu yace wa yajibu taqlilu asabi'il yadaini yana wajaba tsefa yatsun hannaye tsefa yatsun hannaye alula halin yatsun hannun kai wajibi ne ka tsefe su ba wai ka gani ba wai kai alula ka ake ba fa a za ka tsefa yatsun hannayen naka yatsun ka shigar da hannunka yawa ɗayan yatsun ka shigar da shi ka tsefe shi wannan su wajibi ne fa wannan ka ji maganar wajibi wajibi ne ka gane ko yace wa yustahabbu fi asabi'ir rijlain amma mustahabbi ne kuma wajen tsefa yatsun kafafu kaga ka bambanta yatsun hannu wajibi ne yatsun kafa kuma me sunna ne wannan haka annabi yake yana saka alkhinsar dinsa haka suka kawo hadisi suka ce sun ga manzo Allah yana tsefa yatsun kafarsa da wannan yatsar tasa ta ƙarshe yar karama yar makura din yana sakawa a cikin yatsun kafafunsa yana wawwankewa da shi saboda haka sunna ne shi kuma shi yasa wata rana imam malik wani ya tambaye shi ana majalisi ya yace me hukuncin tsatsefe yatsun kafa rola imam malik ce wannan laysa ala nas wannan ba dole ne akan mutane ba to akwai ibnu wahab yana zauna a wajen shi yana da hadisin dalibin imam malik ne sai da ya bari an watsa an yi komai sai ya samu imam malik ya ce ai mu mun samu hadisi kaza kaza annabi yana tsefe yatsun kafarsa imam malik ce wannan hadisin kuma yana da kyau sosai da aka dawo washe gari majalisi yace sai na ji imam malik ana masa fatawa sai na ji yana bada fatawan cewa tsefe yatsun kafofi sunna ne an gane ko yawa saboda haka wa yustahabu fi asabi rijlain wa yajibu takhlil al-li'ya al-khafifa to ga wata magana wajibi ne tsatsefa ya gemu wanda yake mai sauki yawa gemun ka da bashi da sauki misali to ka shigar da shi ka shigar da hannunka ka tsatsefe shi ruwan ya isa har ina har cikin fatar ka to wajibi ne fil wudu'i alula fil wudu'i alula amma dunal kafifa banda mai duhu kaga irin ta mala batin nan kaga shi nasa ba dole bane sai ya shigar da hannunsa ya yi ta fama ba dole bane gaskiya maganar gaskiya kenan so da nasa na da duhu sosai amma misali kamar nawa irin naka dan dade to zaka iya shigar da yatsun hannunka sai ruwan ya taba fatar fatar jikin naka na wajen gemu an gane wannan shi ma fa wajibi wajibi fa ka ji baba an ce maka ka san wani komai gemun san kawai ba ya da sai haka kawai abin sa a ba haka ake ba sai ka shigar da yatsun ka ka tsatsefe shi wajibu taqliluha amma yana wajaba tsatsefe su fil gusli a wanka an gane walau karat kasifa ko da gemu yana da duhu in ka zo wankan wajibi shek abati to shi wannan sai ka shigar da hannunka shi ma sai shi kan dole sai ka tsatsafe sai hannunka ya taba fatar jikinka a alola ne aka baka wannan rukusa amma a wajen wanka ka baka da wannan rukusa an gane ko to wannan shine karshen babu dan tambihi da zan yi kadan wanda na gani a wancan littafin da na faɗa muku cewa malami malami na bani shine littafi ne wanda yake an bugo shi daga Jordan wani malamin sa ne shi ma ya bashi wato a cikin littafin na ga wasu abu masu matsar fa'ida wanda suke ya kamata mutane suke musamman yan uwa mata yace duk wani abin da aka saka a fatan dan mutum sai alola ko wanka baya ta a fata to wannan wankan ko alalan bai yi ba sai ba da misali yace kamar irin zo mema ya yatsan ya datsin nan a akwai yatsa da suke sawa yi e farce kai afwan farce irin kari yawa irin farce kari irin yanzu bari ba da misali irin ado da ake wa amarya din nan ka san ba duwa bai taba fata jikinta ba to wannan ta alwala da shi alwalan bai ba bai ba duk abin da ka sa a fatar jikinka ruwa bai ta fata ba to alwalar in kai ba ta yi ba ko wankan bai ba bai ba saboda haka a kiyaye wannan sosai a kiyaye wannan sosai Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri wa alaikum salam wa rahmatullah shi abin da ya samu na zuwa babin sa ne ma mai zaman kansa ba za mu bude shi ba wai yana tambaya akan shafa shafa ya halatta akan safa ma to amma abu da yasa ba za mu bude babin sa ba babin sa muke ba kawai amma muna zuwa babin sa shi ma to Allah ya taimake mu kace na'am eh yawa eh wannan ma lalle tambaya ce mai kyau to abin da yafi shine ka in ka zo kurkure baki zaka yi shi ka gane ko yawa ai da mu annabi ce la amartuhum bisiwaki ma'a tare da alolan ai ma'a yace tare da alolan bai ce qabla al-wudu'i ba ka fahimta ko ashe sama akwai hadisin da yazo ruwa da tazo lamartum biswaki inda kulli salati da na umarce su da yin aswaki a lokacin da za su yi kowace sallah misalin ka zo azhar sai ka yi aswaki kafin a shiga malamai suka ce kan aida ka ta da iqama sai kai kafin la'asar la'azaraka an gane ko yawa in ka zo gaban ne na'am aram alwajibi ne yawa yawa ga wani tambayar kafa yawa eh shi kenan kafa kawai zai wanki ayar mushaqqatu tajlu taysir abu in ka ganshi musulunci idza baqa al-amru ittasa idan al'amari ya matse to yana zuwa ya buɗe haka ne ko yanzu kafa ce to ya zaka yi akwai wani gaba ne daban to iya kafa zaka wanke kawai wannan shine lalle haka ya tsin hannu yawa eh eh ce wai wajen da aka ce a tsefe ya tsin hannu sai mutum ya manta bai tsefe ba to in gaba alula fa to shi ai wannan hannunka wannan baya cikin baya cikin yawa sunna ne ka fahimta ko sai ka tsatsefe kawai daga baya wannan abin da yasa malamai suka ce wajibi ka fahimta saboda haka annabi suka ga yana yi kuma sannan sun yi istidlali da ya ladin idza qumtu farsilu